إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa a wannan safiya ta ranar juma'a wacce ita ce safiyar 21 ga watan muharram shekara ta hijira na da 1444 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan agusta shekarar miladiya ta 2022 daga wannan makaranta ta community college of arabic and islamic studies da ke nan goruba estate a gra a katsina a inda muke gabatar da daura wadda ita ce kashi karo na biyar ƙarƙashin tsarawa da jagorancin darul kiratis salafiya da sahibiha malam muhammad ishaq waliyur rahman karofi hafizahullahu wa jazakallahu khairan wannan shine zai zama darasi na 24 kenan cikin jiran giyar darussa daga littafin wato alwajiz fi aqidati ahli sunnati wal jama'a a salafi salih za mu ci gaba da karatu daga daidai da muka tsaya inda mala yake mana magana akan manhajin ahlus sunna wal jama'a ta fuskar halaye da ɗabi'unsu wani irin halaye da ɗabi'u ahlus sunna wal jama'a suke riko da su suke aiki da su ya kwararo mana maganganu kala daban-daban har zuwa inda yake cewa saddu babil ghiba fi majalisihim ويحفظون ويحفظون ألسنتهم منها لئلا يصبح مجالسهم مجالس إثم قال الله تبارك وتعالى آه لئلا يصبح مجلس مجلسهم مجلس إثم قال الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ما لن يتي سد باب الغيبة نارجت كين ɗabi'a da halayen ahlus sunna wal jama'a shine kokarin toshe kofar gulma da yi da mutane wa yahfazuna alsinatahum minha kuma ahlus sunna wal jama'a suna iya kokarin su su ga cewa sun kiyaye harsunan su daga gulmace gulmace da yin gibar mutane li alla yasbaha majlisuhum majlisa ithmin dan kada su mai da wuraren zaman su ya zama wuri ne na daukar zinubi قال الله تبارك وتعالى saboda fadan Allah da yace wala yaghtab ba'dukum ba'ba kada waninku ya dinga ainihin wato yin gulmar wani kada sashen ku su dinga gulmar sashe ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarhitumu ko ko kuna so ku dinga cin naman dan uwanku dayan ku zai yarda a ce ga dan uwansa ya rasu sai kuma ya dinga zabtaran naman shi yana ci wannan abu ne da kowa zai kyamata ba abin kwarai bane a malamin mu mala albani zari Allah ya gafarta mishi yana da wasu jerengin kasusuwa da wannan sunan gulma guda hudu ina wa kaina wasici da sauran yan uwa cewa kowa ya je ya ji kasar din nan in baka taba ji ban ma ka taba ji ka je ka ƙara ji ina tabbata maka a lokaci da dama ni na ji kasar din wuri nake in kasa magana duk magana zaka yi ma sai ga kamar gulma zaka yi kawai gaskiya gulma tana da hadari kwarai da gaske ta daga cikin kuma kansa mai cinye ayyukanmu na lada game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin magana akan hadisin al-muflis wanda daga cikin tababbu a kiyama shine mutumin da zai zo da ladaddaki da yawa da ayyukan alkhairi amma kuma zai zo cewa washa tama hadha wa akala mala hadha wa kitaba hadha fayu'khadhu min hasanatihi wa yu'ta hadha wa min hasanatihi fayu'ta hadha ai ta iban ladan mutum ana rarraba wa mutane har ya tsira bayi da komai ka kwatanta yanzu kai da kake kokarin bin sunna kake tilawa alqur'ani kake zuwa majalisin karatu kake sallar dare kake sadaka kake azumin litinin da alhamis duk wannan ayyukan da kake yi na alkhairi masha Allah Allah ya karba amma subhanallah zaka zauna kuma a majalisi kai ta gulmar mutane kai musu sharri da kage da kazafi wanda ba ta sa hijabi kai mata kazafin mazinaciya ce wanda wanda bai zuwa majalisinku kamar shi sharrin cewa dan iska ne shi madauka ma yan iskan ne amma ranar alkiyama kuma sai su shiga aljanna da wannan aikin naka kai kuma ka wuce wuta aga asara ta kai asara su da ka mu kiyaye harsunan mu jama'a sosai sosai hadisin muflis hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari da muslim akwai wani hadisi da yake munkari wanda yake da lafazi da ya saba wannan al-imamu tabarani ya ruwaito shi wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a wasu mutane guda biyu da su tsaya a gaban Allah madaukakin sarki ɗayan su ya ciwo kwalar ɗayan cewa ya Allah wannan ya ci mutunci na a duniya ya ci dukiyata ya Allah ka kwatan mini mutunci na da dukiyata sai a bincika kakab wannan mutumin da ake tuhuma bayi da lada kwata-kwata ko kwaya ɗaya sai Allah ya nuna ma shi wanda yake neman bashin nashi cewa kaga wasu gidaje na aljanna masu ƙayatarwa in ya gansu sai ya ce ya Allah wannan gidajen kuma nawaye sai Allah ya ce mishi hiya liman a'adani samanaha wannan gidajen na wanda ya bani lada kuɗin su ne zan siyan ma duk wanda ya bani sai mutumin ya ce wa Allah to ya Allah menene wa ma samanuha meye ladan meye kudin wannan gidajen wai sai Allah ya ce mishi kudin wannan gidajen shine ka yafe ma wannan dan uwan naka laifin da ya maka sai ya ce to na yafe mishi Allah ce to ku tafi aljanna ku duka biyu to wannan lafazi ne munkari gaskiya saboda Allah ba bai inganta ba isnadin shi na da rauni akwai ibnu lahiya a cikin isnadin sa sannan kuma a matanin munkari ne ya saba wa wancan matini wanda yake sahihi na cikin Bukhari da Muslim zaka ba a itibari da shi kar ka dauka wai zaka sha ba ba zaka sha ba in kana irin wannan zaka jama'a mu kiyaye harsunan mu hiza Annabi sallallahu alaihi wasallama yace masahabbai ku daina zama a majalisai majalisi da ake kafawa nan wannan su zauna can wancan su zazzauna musamman a kasashe irin namu akwai waɗanda tun da garin Allah ya waye to zaman fira kawai za a yi ta yi in inuwa ta kare a canza a koma can inuwa ta kare na a canza a koma can har dare har sai 'yan sanda sun fara ba mutane da gudu to me ake a wannan majalis din nabi ce ku daina suka ce ya zamu yi anan muke kasuwanci anan muke fira anan muke rage rana yace to ku kiyaye haƙƙin majalisi daga ciki haƙƙin majalisa idan an zauna nabi sallallahu alaihi wasallam yace al'amr bil ma'ruf annahi anil munkar irshadud dal raddus salam da kuma wato wato ainihin wato raddul basar to a cikin al'amur bil ma'aruf wa nari munkar ya zama a majalisun ku da zaran wani ya fara gulma a ce a ba ma son gulma ana ba ma son malam da Allah kan kawo mana magana kowa ana ba ma son gulma to in ana tsila mutane haka ko kowa zai iya bakin shi amma ba haka ba gulma zaka ga wato wata nakiya ce mai zaki kowa yana son ya magana wani a babin gulma kuma ta zama kamar biki wato na ji labarin wani ya gulma ta ima ne gulma shi kamar yadda mata suke biki in an mata haihuwa ta kawo miki kima in ta haihu ki kai mata da ana cewa mata ne suke gulma amma yanzu ba mata ne kadai suke gulma kusan kowa yana yi da jama'a mu tuba gaba daya mu daina Allah ya gafarta mana malam yace kasratul haya yawan kunya wato kunya mai ma'anar kawaici da da ainihin wato karamci da kau da kai akan abubuwa wal adab da ladabi ka zama kana da girmama na sama da kai da sa'o'inka da wanda suka fika da malamanka da 'yan uwanka da kowa da kowa wattawaddud da nuna wa mutane kauna da soyayya wasakina da natsuwa yana da gaskin halayen ahlus sunna ka zama na tsatsan mutum ba dan hauri gido ko mai daga murya ba yana daga cikin mutanen da Allah baya so shine wanda ake jiyo muryar shi daga nesa a kasuwa wanda yake daga murya kai ba ladani ba ka dinga ihu kamar dan kallon kwallo wal waqar da kuma natsuwa a wajen tafiya a wajen aiki a wajen cin abinci wa qillatul kalam da karancin magana yawan surutu jama'a bai da wani alfanu wa qillatud dhahik da karancin dariya karka yawaita dariya ka dinga kyakyatawa a cikin magabata ko wanda kwata-kwata ba sa yin dariya jama'a kaman rabi'u dan khirash ana ba da labarin cewa kwata-kwata bai yin dariya aka tambaye shi me yasa baka dariya ce to shi da bai san ko ya wara siradi ko bai haura ba ya zai dinga dariya da ya mutu ne aka ji gawar shi tana dariya tana cewa ku sauri ku tafi da ni ga ga malaikun rahama nan suna jira yana cikin tarihin sa cikin zaban tabibu at-tahrib na ibnu hajar wasu su suna jin tsoron ma su saki jiki ta dariya kama a ce kai ne misali ana tuhuma ka da wani capital offense wani babban laifi a gaban alkali kuma an gama sauraron kararraki da shaidu yau kuma alkali zai bada judgment kai kuma kana zaune a a wurin da ake aje mutane mai nasatush shuhada inda ake cewa podium da zaka je ka tsaya shin wannan mahallin aganka kana dariya ba zai yi ba dole sai dai ka ta tasbihi kana salati kana abin nan kana kana neman Allah ya baka mafita to kamar haka ne fa duniyar nan jama'a kana cikin wato yanayi ne na jiran menene zai biyo baya to ba daidai bane kai ta dariya kai ta dariya wa kasratu samt suna yawaita shuru wan nutq bil hikma da kuma yin magana ta hikima tashilan ala talib dan a sauƙaƙa wa ɗalibi ya samu abin da zai amfane sa wa adamul farahi bi shay'in min ad-dunya da rashin yin farin ciki dan mutun ya samu wata ɗaukaka a duniya ai ta celebrating irin yadda mu muke yanzu an ba wani award ai celebrating wani ya gama digiri ai celebrating wani ya samu aikin yi duk abubuwan duniya ne da ka sani wanda ba ba ci gaban lahira bane ai ta murna akai ai ta yayatawa to salaf ba sa yin haka su suka samu wani abu na duniya ma sai su dinga jin tsoron anya ba raban su na lahira bane Umar dan Khattab yana tsaye kawai sai ya ga Jabir dan Abdullah ya siyo rabin rago tsagi na rago haka nama ya rataye shi yana tafiya tinkis tinkis umar ya ce jabir wannan fa ya ce wallahi lahamun ishtahaituhu fashtaraytuhu nama ne kawai na ga ya ban sha'awa shine na siyo shi umar ya gida kai ya ce amma jabiru lalle hankalinka ya gushi kai baka jin tsoron ka zama ɗaya daga cikin waɗanda Allah yake cewa ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya baka jin tsoron irin ka zama daga cikin wanda aka gaggauto musu da arzikin sun lahira a nan duniya aw kullu mashtahaita shay'an ishtaraita kawai yanzu kai duk abin da ka gani ya baka sha'awa kawai sai ka siya za ka ko mutanen da su dabi'a su ma aka ce me suka fi so sai su ce shopping kawai ka sa kuɗi a akwatuna da jakunkuna ka tafi Dubai ko China ko London kawai ka dinga shiga kanti kanti ko Kano ko Lagos ko Port Harcourt duk abin da ka ga dama ka siya ko kuma a nan ka tsina ka tafi kasuwa ba ka da abin da fa ka je nema kawai ka je neman ya za a yi ka kashe kuɗi kawai shopping shi ne aikinka so so irin wannan ɗabi'ar salaf ba sa yin ta mun san kisa abdurrahman dan aufo da aka aje mishi kayan buɗe baki irin na masu kuɗi abinci iri daban-daban ya kasa ci ya tashi yana kuka yana cewa wasu mu wanda suka fi mu falala su musu abu dan umair sun mutu ba su da kolin kafani mu kuma mun zo Allah ya baza mana duniya muna ta cin abinci ce ina tsoron kada ya zama an gaggauto min da arziki na lahira ne a duniya to mu ko kawai sai kaga muna cewa a alhamdulillah mu dai nan kam ya riga ya samu Allah dai ya bamu can ba ma tsoron cewa na can din ne muke ci a nan ba ma jin wannan tsoron yanzu kawai muna ganin a ai na nan ne kuma na can na nan yana jira to su salaf tsoro suke kai ya zama na can din ne domin na nan komin daɗin shi mai Allah ya kira shi mata'un qalil jin daɗi ne ɗan ƙanƙani duk daɗin duniya kalla ka gani kuma daɗi ne mai cakuɗa da wahala da yunwa da abin da ke bi bayan shi na tabi'at annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata jaka da ɗan adam ya cika mafi sharri gare shi fiye da cikin sa da cikin nan dai shi ake kamarawa komai ko kuma sutura da za a sa daga baya ta zama tsimma ko kuma gidaje da muka faɗa a gina su ana ana ana sha'awarsu suna burgewa bayan lokaci su zama an daina yayin irinsu an daina irin wannan gidajen ko an daina irin wannan arzikin ko in mota ce ko in mata ce ka aura kai ma da kanka ga kuma ba ta burge ka kuma yanzu ta riga ta tsufa kai yaga yaga ne ta kamar da mata suke cewa namiji ai ruwan batir ya riga ya ya galgala ta ka fara kuma hangen wata kaga duk abinda kake gani na jin dadin sai kaga karshe kawai kana tara kanka wata wahala ne to sai aka ce ka dauki iya abinda zaka iya ka'idar arzikin duniya guda uku ce cin ribarsu Allah ya ambata wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka kaji su abinda Allah ya baka ka nemi lahira da shi arziki ne sarauta ce ilimi ne fasaha ce farin jini ne talauci ne wadata ce duk abinda Allah ya baka wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah nemi lahira da shi akwai kuma za ka nemi lahira da shi ƙur'ani Allah ya baka nemi lahira mathematics Allah ya baka nemi lahira muƙami Allah ya baka nemi lahira da shi sannan wala tansa nasibaka minad dunya kada garin neman lahira kuma ka manta duniya gaba daya ka zama kaman warhubaniyata nifta da uha ma katabnaha alaihi to to a cikin kana neman lahiran nan sai ka dan kuma samu na duniya wanda zai agaza maka zuwa ga neman lahira sai Allah ya ce kuma wa ahsin kuma ka kyautata kama ahsanallahu ilaika kamar da Allah ya ma kyautatawa shine ka ciyar ka shayar kai sadaka ka saki fuska kai kyauta kai kai ziyara duk abin da ka san in kai haka ka kyautatawa bayan Allah kaman kana wa Allah tukuicin abin da ya maka kenan shi sa Allah ya ce kama ahsanallahu ilaik to wannan sune kaidojin morewa arzikin duniya amma an ka koma dan wa jama'a fa'awa ka koma dan alhakumu takathur ka koma dan innama utitu ala ilmin indi to ka shiga matsala ina fata muna ganewa wannan yana cikin abin da ya kamata mu kula mu da muke cewa muna bin Allah muna bin manzo Allah mu musulmai ne mu ahlus sunna ne malam yace wa zalika li kamali uqulihim abin da yasa ahlus sunna suke desa da waɗannan abubuwa wato yawan surutu yawan dariya saboda suna da cikakken hankali duk mutumin da ya cika yawan dariya ya cika biye wa duniya ya cika yawan surutu to alama ce akwai na ƙasa game da hankalinsa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda yake imani da Allah da ran tashin alkiyama falyakul khairan to in zai magana ya faɗi alkhairi kaga aka kawo khairan da nakira dan yayi umumin duk wani abu da za a ce ma alkhairi duk abin da za a kira da suna alkhairi ya shiga cikin nan aw liyasmut ko kuma ya kame bakinsa ya shiru bukhari da muslim suka da shi kai shiru in dai zaka faɗi magana to auna ka ga alkhairi ce ka faɗi in ba alkhairi bace fa to kai shiru to me alkhairi shine ambatan Allah wa'azi nasiha magana mai albarka mai amfani magana wadda take tana da ta zama larura sai an yi ta yaɗa sallama da aminci da sauran dai abubuwan da suke na alkhairi ne to ka faɗi wannan maganan auliyas mut ko kuma kawai kai shiru ba sai ka yi musu ko ka tabbatar da point ɗinka ba in ana jayayya ba dole ba ne wa a cikin riwa imamu turmizi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man samata naja wannan ya zama makarin magana laraba suna amfani da shi man samata duk wanda ya shiru naja to ya tsira hata mala'iku da suke rubutu na abin da kake faɗa kaga za su jira sai ka faɗi ko in baka faɗi ba dole su saurara ma yawwa za su jira har sai ka faɗi tukunna sannan za su rubuta to na kuma sauran mutane to in kai shiru ka tsira daga duk wani wanda yake jiran ka sawan malaika ne shi kuɗa da wallahu almusta'an kasratul afwi was-safhi an kulli man adahum wannan an kuma karatun hakuri din nan ko yawaita afwa da ainihin kau da kai akan duk wanda ya cutar da su bidarbin da duka au akhadhi malin ko ya ɗauki dukiyarsu aw wuqu'in fi ardin ko ya ci mutuncin su aw nahu zalika qala allah tabaaraka wa ta'ala wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin allah yace wal kadhimin al ghayz da masu gintse fushi wal 'afina 'anil nas da masu yi mutane ahwa wallahu yuhibbul muhsinin allah yana son masu kyautatawa wato yana daga cikin sifofin ahlus sunna kau da kai akan cutarwar da aka yi musu a karankin kansu in an cutar da su su haƙura in an ji musu rauni su ƙyare manzala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji a tarihinsa kuma Abu Waisa yayi mana misali da wannan ka'idar jazakallahu khairan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kasar Taifa suka cutar da shi suka zuba masa da jini yace wannan rana kamar yadda ya faɗa wa Aisha tana daga cikin ranaku mafiya wahala da ya fuskanta a tarihin da a washe gabaki da cin mutunci da aka wa manzala sallallahu alaihi wasallam a wajen ya bunƙasa saboda layi aka yi da ƴan iskan gari suka yi layi biyu haka suka sashi tsakiya yana wucewa suna jifan shi suna mishi ele yadda ka san dai idan wani wani babba zai wuce a tsaya bakin titi duka biyu ana kallon sa to maimakon a dinga daga mai hannu ana mai a kirari sai a dinga jifan shi misali irin yadda yake wa ƴan siyasa in ba a san su wani irin tashin hankali zaka ji kuma shi ba cikin mota yake ba ba tare yake da wanda zai kare shi ba shi kadai ne suka dinga jefa mashi duwatsu suna suna suna suna mashi mummunan maganganu mala'ika yazo ya ce Allah ya ce in ka yarda yanzu nan a kifar da garin Allah ya bada izini cewa amma ana neman ka bada abin nan approval yanzu nan za a kifar da garin irin yanda aka yi ma wadancan fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbi nabi ya ce a kyalus yace in ba su yi musulunci ba ƴaƴansu sai da muka taba zuwa ziyara wata na manje umara muka je Daif Allah sai da ne hawaye da na tuna wannan abu nace oh yanzu Daif babu wanda ba musulmi ba dukkan su musulmi ne 100% in ka je garin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a halakar da su da shikenan ya rage yawan al'ummar shi kamar annabi ce a kyale su jibairu abin da aka mishi a makka a ɗauko har mahaifar raƙuma a saka mishi a kan kan shi a zo ana saka ƙaya a hanyar da zai wuce a ci mutuncin shi ai mai kaza ai mai kaza da yana ta kyalewa yana cewa Allahumma arham qaumi fa innahum la ya'lamu Allah ka tausaya mu al'ummata ba su sani bane ba su san alkhairin da na kawo musu bane har Allah ya taimake shi dai har suka gane daga ƙarshe shine wannan addini ya bunƙasa haka to ba daidai ba ne musamman waɗanda ake cewa malamai magada annabawa sun yi gadon ilimin annabta ibn qayyim yake cewa daga cikin abin da za a gane nasibinka da gwargwadon dattakunka da kawaicinka da sanin ya kamata ka yana bayyana da gwargwadon nasibinka a wannan gadon a gadon annabtar nan amma a ce malami wanda bai da haƙuri bai da mutunci bai da kirki yayi shari'a da duk mutanen unguwarsu ya kai wani ƙara ya sa an bugi wane ya sa ƴan sanda sun ci mutuncin wane ya kira sirikin shi a waya ya zazzage shi yayi kaza to wannan malami alama ta wannan nasibin sa ga gadan annabta kankani ma yana da shi ko mun gane jama'a wannan haƙurin da ake ki to shine fa gadan annabta din mun san kisan wanda ya sha kwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka bamu ai ba kayan gidanku bane annabi ce saka min wayar riga ce to ku bashi ce to ni kuma wuya na fa da ka da ka shaki yace an ce kai baka ramawa an maka wani abu manzo Allah kai murmushi ma'ana duk duniya ma duk labarin abu shi da yake kenan cewa ai shi bai ramawa kai kuma ana labarin ka akan cewa ku kiyaye shi wallahi bai da hakuri kuma kullun kana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce kana kan mumbari kana wa'azi kana Allah ya ce annabi ya ce amma kuma ta haɗa ka da wani to babu haƙuri shi yasa lauyoyi su daina zuga ustazai irin rigingimin da mutane suke shiga yanzu lauyoyi su kuɗi suke nema abinci suke nema za su nuna maka cewa duk wata rigima kan haƙura sai an je kotu a je a ita cin mutuncin juna su kuma suna samun kuɗi har duk su raba su raba zukatan mutane gabaki ɗaya su kuma hanyar cin abincin su kenan kai kuma hanyar lalacewar da awaka kenan da mutuncinka gaskiya saboda Allah haƙuri yana daga cikin wato ababe masu wahala amma wajibi ne a yi riko da shi domin manhajin magabata ne ibn taymiya Allah ya gafarta mishi yana daga cikin malaman da aka san a tarihi ai an cutar da shi iyaka cutarwa amma kuma ya siffanta da haƙuri hatta mutanen da suka cutar da shi kamar yadda yake cikin uqudud duriya yana zaune sai aka ce wane ya rasu tun shekaran jiya ba a gaya mai ba saboda an san wanan nan yana daga cikin mutane marasa kirki da suka mala ibn taymiya nan da nan ya fara dalibai fada ya ce ba za ku gaya mun ba an yi min rasuwa sai a malam mun ga ba ku shiri da shi ce a ai wannan wani fada ne namu na malamai nan da nan ya tashi a majalisi ku tashi faraka suka tafi har gidan mutumin ya je ma iyalan gaisuwa ya kai musu kayayyakin abinci da kaza da kaza da kaza sannan ya ce yanzu ni ne babanku duk abin da kuke shi ne matsala ku zo ku gaya mu a ce wani malami fa da kuke rigima da shi kuma ya mutu kamar haka ibn taymiya haka yake yana da wannan haƙurin haka imam ahmad ibn hanbal ya kasance duk da irin cutar da aka masa an shaida cewa bai taɓa yi wa wani wanda cutar da shi ko da baka addu'a ba duk wanda suka cutar da shi suka ba shi wahala a rayuwa ba a taɓa samun inda zai ce bari ya baka addu'a Allah ya tsine wa na albarka ba to mun ko jibe da wannan kalma take da sauki a bakin mu tsinuwa da abin nan da aka shi sa ko ajiye nake fada cewa a baki ne muke cewa muna bin salaf fa jama'a amma a aikace kowa abin da ya ga dama yake da tsaya da kyau mu yi abin da turawa suke ce ma i'adatu tartib wato a sake lale mu sake i'adatu tartibul awraq mu sake lissafa takaddun mu ko mu sake lale cat cat din mu shin da gaske muke muna bin salaf ko ko muna yin abin da ake ce ma selective practice wato muna zaɓi sanka abin da ya dace da son zuciyarmu mu yi wanda bai dace ba kuma sai mu kyale wa salaf mai ta dai musu adda muna cewa masha Allah kai Allah dai musu albarka to ba ma san albarka wani malami abokin mu malamin Sha'ibu ba da masi Allah ya saka mashi alkhairi wata ne wata magana da ta ratsa mun zuciya har yau ina tunaninta yace sahabban nan fa da kullum muke kira kalli irin aikin da suka yi kuma irin aljannar da za su shiga da Allah ya riga ya ba su mu ma fa irin tawaye muke so mu shiga amma kuma kalli irin aikin da muke akwai wani malami a Dr. Ragib Asirjani wani malami ne asalin shi likita ne na na na na urology yana nan da rayuwarsa a Misra yake babban malami ne na tarihin musulunci yana da littafi kankani sunan shi kun sahabiyan ka zama sahabiya ra'ayi ka zama irin sahabi a aikinka yana lissafa ayyuka da falala da irin kirkin da sahabbai suke da shi sabon tabbas suna kun sahabiyan zaka iya zama irin sahabi ta hanyar koyi da irin ayyukansu to shine zaka zama والذين جاءوا من بعدهم قالوا ربنا منني والذين يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الايه zaka zama mai kokari mu zama muna da hakuri da kawaici da kuma kunya da kau da kai karkace duk abin da aka maka sai ka rama karkace haka ba halin girma bane adamul ghafla an muharabati iblisa wa awanihi wal istihadu li ma'rifati makaidihi wa masaidi ahlus sunna ba sa wofantuwa game da yaƙen iblis iblis shine babban makiyin mu gaba daya yayi alƙawarin sai ya ga bayan mu sai wanda Allah ya tsare illa ibadaka minhumul mukhlasin yayi alƙawari sai ya la uzayyinanna lahum fil ardi wala umanniyannahum wala amurannahum ya mana mugayen alƙawura kuma Allah ya bashi umran madidan dan yayi wannan Allah ya bashi dama to ahlus sunna ba sa sakaci da yaƙar shaiɗan yadda yake yaƙarsu tunda Allah ne ya ce shaiɗan abokin gabanka ne fattakhaisu aduwa ka rike shi abokin gaba to kar kai wasa da shi da shi da mataimakansa yana da mataimaka iri-iri ga sunan walistihadu limarifati makayidihi wa masayidi kuma suna kokarin sanin wato makirce makircensa da irin tarko da yake dana wa mutane ibn qayyim Allah ya gafarta mishi yana da aiki muhimmi a wannan shine da ya littafi irastus lahafan amma sayid shaitan wato yanda zai baka dama ka fahimci tarkunan shaitan a inda yayi samari gaba ɗaya karshe cewa tarkun shaitan guda bakwai asalin tarkun da shaitan ke kafa maka mafi girma shine ga ka zama mushriki ka ki Allah to in ya same ka a wannan ya gama da kai ba zai ƙara kula ka ba in ya kasa sa ka a wannan sai ya tsallaka tarko na biyu shine sai ya kai ka ga kana musulmi amma ka dinga yin kaba'ira manyan zunubai sihiri sabawa iyaye cin haram cin riba luwadi zina shan giya sata wasa da sallah da ire-irensu in ka yin wannan sai tsallaka da kai mataki na uku sai ka matakin bid'a shine mataki na uku kana sallah kana salati amma zaka dinga karo sabuwa da Allah bai ce ai ba bid'a kenan ai ta rigima da kai idan yaga ka ki yin wannan sai ya ƙara tsallakawa da kai gidan al-israru ala sagair ka ki shan giya ka ki tata ka ki zina to ba zai baka haka ba sai ya tsallaka da kai gidan kana yin kananan laifuffuka baka damuwa kana yawan maimaita su idan ka ki yin as-sagair yaga ka ki sai tsallaka da kai gida na biyar shine sai ya shagaltar da kai da halas halas wanda zai mantar da kai abin da ka zo yi a duniya damuwa ka kawai cikinka da shanka da al'aurarka da suturarka da wurin kwanciyarka tattalinsu ciki da baye kamar da ali da mange yake cewa idan ya ga kaƙi wannan ma har yanzu kana zuhudu kana gudun duniya sai tsallaka da kai mataki na gaba shine sai sa maka al'ujub ka dinga jin cewa ai kai kafi kowa imani ai kafi kowa morewa sauran duka ƴan wuta ne kai kadai ne dan aljanna idan yaga ka yin wannan har ila yau sai saki tsallakawa da kai mataki na ƙarshe shine mataki na ainihin al'amnu min makarillah ka amintu da cewa ai kai ka riga ka tsira to wannan matakin har zaka zo kusa da mutuwa shedan ba zai kyale ka ba Imam Ahmad ibn Hanbal da muke fada an ce da zai rasu an jena wasu maganganu daga baya aka fahimci ashe shedan ne bai rasu ruɗa da shi yana cewa ilaika anni tafi gaban waje tafi gaban waje shedan ne yana ce mishi kai ka more Ahmad ibn Hanbal tsawon rayuwata babu irin rayuwarka babu irin tarkon da ban kafa maka ba duk ka tsallake to a dai lokacin abin da shedan dai so ne kai kai murmushi kace haba mu na wasa ne shikenan ya ka shiga wannan tarkon to da haka ka dinga kiyaye tarkunan shedan iri da wannan ruqus ne kowanne suna da rassan su da yawa littafi ne guda igastul lahfani an masayidish shaitan eh in kana son ka ga irin wannan sai ka karanta da fansi ibn qayyim irin su al-imamu ibn al-jawzi yana da littafi shi ma akai talbisu iblis shi ma littafi ne muhimmi kwarai da gaske bai kamata a ce baka da shi a kusa da gadanka kana daukowa kana karantawa kana yawan duba shi kamar da kake duba status da whatsapp ɗinka talbisu iblis yadda shaidan yake rikirkita mutane akwai tahrir ɗinsa an tace abin da ya inganta wanda mashhur Hassan Ali Salman ya tace haka nan da tattafan irin su al-Imamu Ibn Abi Dunya shi ma yana da tattafai akan wannan kusan kowace gaba sai ya dauka ya mata littafi daban mai zaman kanshi haka haka haka Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alal jami' malam yace adamu waswasatihim fil wudu'i was salah suna guje ma waswasi a cikin sallah da alula ana alula ana sallah ana ta tunanin duniya har waswasi ya zo ma kullun ka rasa raka'a nawa kai ka rasa ka wanke hannu ko baka wanke ba ai taw malamai tambaya su rasa amsa da zasu bayar wa gairi zalika min al-ibadati da sauran ibadoji li'anna kullu zalika min ash-shaytan domin shaytan ne ke bijiro ma da duwan kasratu sadaqa bi kulli ma fadula an hajatihim laylan wa nahara wa sirran wa jahara yawaita sadaka jama'a ka yi ƙoƙari ka zama kana yin sadaka a wayi gari karka bari dare ya yi baka sadaka ba kalla ka ga jama'a da Allah ya bada labarin waɗanda suke sun makara ba su aikin kirki ba me suka ce inda za a dawo da su wa an fi komin ma da zakana min ƙabli an yi a ciya ahada kumul mautu fa ya kula rabbi laula a hartani ila ajalin karimin fa as saddaka bai ce fa usalliya au asuma au a hujja duk bai faɗi wannan ba au usalliya ala nabika au atlu alqur'ana ba aikin da yanzu yanzu antidote ne na tsira antidote ne na fita daga barna shine sadaka kai kokari ya zama kullun ka saba da inde ka samu hali sai kai sadaka koda da rabin dabino da annabi yace sallallahu alaihi wasallam duk in almajiri yace wahido ko a taimaka mu yi kokari ka bashi sadakan abinci sadakan ruwa sadakan sutura sadakan kuɗi sadakan magani wato dai ka zama mai sadaka ibn taymiya din can an taba roƙon shi sadaka bai da abin da zai bayar aka ce rawanin sa ya cire kawai kamar yanzu ka cire hularka ta 18 kawai ka bashi ka ce ya hakuri ga wannan je ka sai ta ka ci wani abu ko ka cire babari ka ka bashi ko agogon hannunka ko ka mika mashi android ɗinka kawai ka ce ka je ka kashe da wannan ka ci abinci barin cire layin misali an yi wani lokaci wata rana a barin baku labari kaɗan a wani masallaci ne a unguwanmu a can zariya masallaci ne haka na ustazai kuma yan boko galibinmu duk ustazai ne akwai alar in aka zo masallacin marasa ake waye liman saboda kusan kowa a gun alaran mani sai wanda Allah ya kaddara mai kawai ke limanci ba mu da liman tsayayye kuma yan boko ne akwai likitoci akwai pharmacist akwai injiniyoyi kowa akwai in fact ni ban san wata majalisa a zariya gaskiya irin wannan ba wata tattara yan boko da sauransu to akwai wani masallaci da muke yin sallah masallaci ne na ƙasa wanda wani dattijo ya gina ya dade da rasuwa Allah ya gafarta mai masallacin ya lalace ya lalace aka zo saboda boko da kasan yan boko jama'a aka je wani banki aka bude account aka zo aka rubuta lamba aka ce ana so a sake gina masallacin aka lissafa duk yan boko masallacin cewa duk wata kowa ya je ya saka wani abu a samu a gina masallacin da ranar alamis a zo a nemi sadaka ba a samu a akawunt ɗin nan ma shuru sai da aka shekara kamar uku akawunt ɗin nan kuɗin da ke cikin shi ba su kai rabin miliyan ba na rantsi da Allah kai ina jin ba su kai dubu ɗari uku ma abin ta kai ci kamar karfin mutane da duka jama'a shi ne wata na zo na ce to jama'a ni ina ganin wannan muna munafuntar kanmu ne kuma kowa a wurin in za a yi sallah za a jera motoci da irin baburan nan na yan kwalisa za a jejjera su kowa kuma in ka ga shi la gan shi masha Allah masha Allah da gani ka san wannan eh wani kaji labarin ya ƙara aure kaji labarin ya ƙara siyan gida kaji labarin ya tafi umara haka kullum ana hidimar kuɗi ba amma subhanallah an kasa gina masallaci sai na ce wata rana to me zai hana mu yi wani mu yi wa kanmu wani dabara mana yanzu an yi sallah kowa a hannun shi akwai waya ta dubu saba'in ta dubu tamanin ta dubu ɗari da hamsin na ce inda gaske kowa yake cire layin shi ba mu wayoyin nan kowa ya cire layin da ke layin shi da memorin shi kawai ba da wayar ai zai zai sai wata dai shi kam mu goma tattara su mun san wani dan gumama waya mu kai mashi duk ya siye su ya ba mu kuɗin a fara gina masallaci a ga jama'a alaka ta mana wannan ai ba zai yi ba na rantse babu wanda ya ajiye shi a wajen babu wanda ya imani irin na sabu da annabi yake cewa wa zai ba da dukiya da za a tafi jihadi Allah ya bashi aljanna ai mun je yadda sahabbai suka dinga kawowa ko wane ya kawo raƙumi 100 wane ya kawo kayan raƙumi 1000 wane ya kawo duk abin da yake da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi musu addu'a amma mu da haka aka tace amma ai wannan ba zai yi wannan wa'azi ba zai yi ba is unpracticable in unpracticable yani ghairu waqi'i ghairu amali haka aka hakura ba a yi wannan abun ba karshe dai mutanen wurin nan ba su iya gina masallacin nan subhanallah sai da aka samu wani da ya je ya samu kudin shi a Abuja ya fi kowa wayo ya ba da guri ya gina masallacin kuma har yau tunda ita hanya ta aka gina masallacin har yau ya ki bari ma a faɗi ko shi waye ce shi ba dan a san shi waye bai ana gina masallacin muna jin kunya ni dai ina jin kunya har yanzu nake magana na cewa mun kasa gina masallacin Allah gafarta mana wallahi sai da wani ya je Abuja ya je kasuwancin shi yayi kwangilan shi ya samu kuɗi ya zo aka gina masallacin nan kuma a lokacin fa duka duka miliyan biyu zuwa da rabi ta gina masallacin mutum ya kasa gina wa kanshi ɗaki a aljanna da Allah ya ce so haka muke da ƙarancin sadaka jama'a in ka lura da kyau wasu abubuwan ma da muke yi abin da baka mamaki mu ci mu sha mu zubar da sauran ga mutane suna nema wasu makwabta ne wasu dangi ne wasu abin da ne lissa'il wal mahrum musamman lokacin bukatu irin na azumi irin na irin na lokacin sallah ko makamantansu jama'a in muka je kasashen larabawa muka gani mu dawo mai ta labari cewa suna taimako suna sadaka wasu larabawan da suke kawo kuɗi a ciyar da mutane fa talakawa ne yan uwanmu ma'aikatan gwamnati ko yan kasuwa masu ƙaramin ƙarfi ko masu ƙaramar sana'a amma sai suka saba wa kansu da ɗabi'ar ciyarwa jama'a mu yi ƙoƙari mu saba da wannan ɗabi'a tana da muhimmanci ƙwarai kuma tana cika ma'auni kuma yana daga cikin ɗabi'ar ahlus sunna malam ya ci gaba da cewa wa kasaratu su'alihim an ahwali za kuma ka dinga ciyarwa dare da rana ka dinga ciyarwa a koye da a fili akwai al-imamu Zainul Abidin ɗaya daga cikin ahlul baiti Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mishi yadda ana tuhuma shi sanda yake rayuwa cewa marwaci ne ba taba ganin ya ba wani sadaka sai da ya mutu aka gane ashe tsabar boyewa ne baya yin sadaka da rana wani ya gani sai da daddare da daddare akwai gidaje sama da 100 a Madina shi yake ce da su su ba san wa yake kawo musu duk dare ne zai kwankwasa ya aje musu buhun gari da rabin kilo din kifi da kaza da kaza misali sai da ya mutu sai aka daina ganin wannan kayan sana zuwa sannan aka gane oke wane ne ashe yake sannan aka ta tuno labaran cewa yayi kaza ma yayi kaza yayi kaza saboda balarabi yana da ɗabi'ar shi shi yaƙi kaskanci wajen ciyarwa akwai wanda zai iya dabbar da yake hawa kamar irin satimu tsayi zai iya yanka raƙumar shi da yake hawa ya ba bakin shi su abinci irin yadda kaza annabi Ibrahim din nan yayi baki suna zuwa mai Allah ya ce fa malabi fa an jaa bi ijlin kafin su an kara har an je an yanka dan maraki an dafa an gasa an yi banda an kawo in sun yi baki haka suke da saurin su kula da su Allah shi kyauta mu ko yanzu zaka yi mutum da ya bako sai ka sai sai sai ka gaya mashi kana nan zuwa kuma ya ta maka ƙarya cewa baya nan ya tafi abuja a yanzu ma hanya ba kyau da sauransu daidai kakka zo ka ci abincin gidan shi wa kasaratu su'alihim an ahwali ashabihim da yawan tambaya ina wane yake me yake ciki duk wanda ba a gani ba a masallaci ko a wata majalisa a ita tambaya dan a ji ko yana cikin wata damuwa ne a taya shi shiga wannan damuwar wa zalika li anna li ajali an yuwasu an yuwasihim an yi wasuhun bima ya taju na ilai mina ta'am wasu yabi walmal don tunanin cewa ya za a yi a taimake su da abinci ko sutura ko tufafi ko kudi me ya hana shi fitowa wani halabe da sutura ne kasan a zamanin da suturan mutum kwaya ɗaya ce kai har yanzu ma akwai wuraren da mutum kaya ɗaya yake sakawa mu ne nan fa muka saba da kaya 80 wani sai ka da kaya sai 800 sai da kasan za a buɗe butik amma har yanzu ka je wallahi tallahi za ka ga mutum a ƙasashen larabawa musamman da suke saka kot-kot ɗana irin kasashen North Africa wala wani sai kwat kwaya da sai shekara biyar da ita kawai kullun sai dai a je mata dry cleaning kawai a goge ta a dawo har an san shi ma da ita in ba wani occasion ba bai canza kaya to mutanen da za ga wani kayan shi da Imam Bukhari da kake ji dirgewan ilimin sa kayan shi guda ɗaya ne an taba sace mishi kayan rasa da zai fita ya je yana wanka a gidan wanka wani mara mutunci kawai ya zanye riga haka ya zauna har sai da aka yi kwana uku ba a gan shi ba a majalisi aka zo ana tambaya ina yake aka ce ai yana nan a gida bai da kaya sannan ne fa ɗalibai suka je aka haɗa kuɗi aka siyo mai kaya ce to shi wannan bashi aka bashi in ya samu zai biya ce ana kyauta yana a bashi sannan bai samu kayan da zai fito imamul bukhari wannan ya rage mai daraja bai rage mai ba to da haka mu dinga muwasat na ƴan uwanmu me yasa ba ma ganin wani halabe da lafiya ne me yasa ba ma ganin wani hala bai biya kudin makaranta bane me yasa ba ma ganin shi hala matar shi ko iyayen shi ba su da lafiya wani wani abu ya faru da shi kan wannan irin rayuwa ta turawa wanda individualism alfardaniya ta yi mana yawa kowa kanshi kawai ana ana kowa kanshi kawai ya sani kana mamakin yanzu jama'a da muke rayuwa a wasu neighborhoods wanda makwabcinka katanga da katanga wani ko sunan shi baka sani ba baka san wane ne shi ba me ya sana'ar shi a ina yake baka san irin kalar a rayuwar da yake yi ba shi ma bai san irin taka ba ka fito baka fito ba sani ba sai mutum ya mutu ba a wasu wuraren ya kwana ɗaya biyu uku a ɗakin shi ba san ya mutu ba sai ya fara wari saboda ba ruwan kowa da kowa wannan fardaniya ce garbiya rayuwa ce irin ta turawan yamma muka ɗauka Allah ya tsare mu wa adami israfihim fil halali idza wajadu kuma ba sa yin israfi ba sa wuce makaɗi da rawa idan an samu halas wato aita fataka ana kwalisa wannan ma ba daidai ba ne zammul bukul suna kyamar rowa akwai littafi musamman sunan shi kenan zammul bukul akwai kitabul bukhala na jahil da yake shi ya fi kawo labarai ne na raha da ban dariya amma akwai zammul bukuli na ibn abid duniya rowa a bar kyama ce domin mugun hali ce wa kasratu sakha da yawaita kyauta wal jud da ainihin baiwa wa bazlul mal da sakin dukiya wa muwasatil ikhwani fi hali safari da kuma wato yima ɗan uwa abun nan muwasat rage musu wahala in suna cikin halin tafiya wa fi hali iqamatin ko suna zaune a gida fa innahu bidhalika yaqul ta'adud fi nusratid din alladhi huwa maqsuduhu wannan zai sha a taimaki juna wajen taimakon addini wanda shine asalin manufa rowa abin zargi ce mummunan hali ne karka bari a sanka matsayin marowaci aji Allah ya yabi mutanen Madina da kyauta Allah kuma ya nuna rowa a mummunan hali ce da Allah yake cewa man yuka shuha nafsi ulaika humul muflihun duk wanda Allah ya tsare shi daga rowa kansa wannan yayi tsira Allah ya tsare ka daga rowa tsira ne Nabi sallallahu alaihi wasallam mun ji an ce yana da kyauta kamar iska ko yafi ma iska kyauta musamman watan Ramadana yi to kai da a sanka a sanka a sanka da ruwa إكرام الضيف وخدمته بأنفسهم إلا بأذر شرعي سنة جرم مباقو كما دا كانس راس دنگا مباقو هدما إنبا سنة دون أذري با shi a abdiyafa kamar da zo a cikin sunna a cikin hadisin tirmidhi kwana uku ne in kai bako to wajibi ne dole ne akan ka kaci da shi ka bashi wurin kwana da sauran bukatun shi na kwana uku to daga nan kuma mustahabi ne in ka gara maka tsara ne ka gara maka sallame shi ko kuma kace ya fara siya abinci da kanshi ya fara biyan kudin haya amma kwana uku nan dai dole ne ba musabi bane wajibi ne jama'a in kai bako ka ci da shi na kwana uku ka bashi abinci ka bashi muhallin kwana kuma ka zauna kai fira da shi muwasat ka zauna tare da shi ku yi fira kuma kai ake so ka mai hidima ka je da kanka ka siyo mai abinci ka kawo mishi ruwan wanka da kanka in yana buƙatar za a yi matakalmin shi polish ka ɗauka ka je kai in yana buƙatar guga ka je kai mishi haka salaf suke in sun yi baki to sun samu aikin yi kenan akwai wani hadisi duk da yake mai rauni ne da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai duk bako idan ya zo na a gidanka bayan kwana uku zai tafi to zai tafi ga baki ɗaya da zinuban ka gaba ɗaya za a tafiyar da su kamar yadda bakon nan ya tafi za a tafiyar maka da su amma hadisi ne mai rauni yana cikin sunan tirmidhi da ibnu majah amma dai falala ce sosai kula da bako jama'a eh falala ce mai girma a kula da bako in kana da wani uzuri na ba ka yi mishi hidima ba sai sai ya haƙura da abin da ya sawwaka ya ce summa la ya rauna bi annahum kafa'uhu kuma in an bashi bi ita'amihi wa khidmatihi bil iqamati indahum wa isanihim azannabi kuma ba a mishi gori a ga cewa ai an mishi an biya shi wani eh ai mukafa'a ce muka mishi ya mana ne muka rama sai dai ai ta mishi godiya ma mun gode mun gode in zai tafi kuma a bashi guziri a bashi tsaraba da zai kai mai iyali da sauransu ma'ana an kai bako to ko bashi zaka je ka ciyo kaje ji annabi Ibrahim dan maraki je yanka dan maraki yanzu dan maraki kamar na naira 250 kenan matakila ko ko kuma akalla ka je ka yanka rago ko ko a siyo kaji in kai talaka ne kuma haka ba ka siyo kaji ka hada dabge ka sa mishi ruwan zafi mai kyau ya ci abinci ya ci ya sha in zai tafi kuma ka mishi goma ta arziki a siyo atamfofi a ce wannan akai mai iyali ga kayan yara ga ga wasu buhunan masara da shinkafa a sa mishi a mota da ya tafi da su haka ake yi baki kowa gurgurdan halin shi da yin fiqhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah idan kai miskini ne dan uwan mu talaka shikenan kuma sai ku salati kawai ku annabi salati ku rabu shikenan ya isa Allahul musta'an wa ijabatuhum li da'wati ikhwanihim sannan amsa kiran gayyata na walima da duk wani ya gayyace ka illa man kana ta'amuhu haraman sai wanda abincin shi na haram ne kasancewa azzalimi ne abincin shi ba na halas bane amma duk wanda ya gayyace ka walima ko da abin da za a ci a wurin kafi karfin shi kuma ko da a ce sai ka hau abin hawa ka kashe kuɗi ko ka ɓata lokaci fiye da abincin to ka je yana daga cikin alamar tawalu da ƙaunar juna an gayyace ka kaje annabi ya ce daga cikin hukukul muslimi alal muslimi sittun a cikin hadisin muslim ko wa idza da'aka fa ajibhu an kira ka walima sai ka amsa aw idza khassa bil agniya'i aw idza khassa al agniya'a bid da'wati dun al fuqara ko kuma ka ki zuwa waliman wanda yake ya gayyaci masu kuɗi ne kawai wannan walima da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine mafi sharrin abincin walima wanda za a hana mabukata a kira mawadata akwai wanda walima sa to ta mawadata ne in sun je su kuma ba su da bukata abincin ga talakawa wanda ya kamata a kira su su ci su ma su dan ji cikin su ya tasa rana sai ake kiran su aw kana fi makanin walimati shay'un min al-ma'asi ko kuma a gun walima akwai saban Allah to wannan bai halasta ka ji ba husnu adabihim ma'as saghir fadlan anil kabir ahlus sunna daga cikin dabi'ar su akwai kyakkyawar mu'amala da ƙaramin yaro ballantana kuma babba wato ba sa rena na ƙasa da su ballantana kuma na sama da su wama al'abid da kuma mu'amala mai kyau da bayi bayi waɗanda suke ƙarƙashin ka ko yara a shagonka ko a sana'arka ko wanda ya kake koya wa ɗinki ko mai aiki a gidanka mai wanki ko mai guga ko direba ko mai buɗe gate ko mai ba fulawa ruwa kar ka dinga masa wulakanci saboda wakai dan masu kuɗi ne wakai ne mai kuɗin in Allah ya ga dama sai ya juya shi ya koma mai kudin kai ka koma talaka fadlan alil qarib ballan sana kuma kusanci ma al ba'id ne ko wannan fadlan alil qarib ba ba bawa ba al ba'id afwan na karanta da abid wa ma al jahili fadlan anil alim kuma suna ba sa wulakanta jahili ballan sana ma malami islahu zatil bayn gyara rigingimin tsakankanin mutane din da mutane suka rayu daga cikin ɗabi'a su sai an samu rigingimu rashin fahimta da rashin kaunar juna da wasu awar da su taso sakamakon wato irin abin da ke tsakanin akran ko abin da ke tsakankanin wato wanda suke kusa da juna ko ƴan uwa ko wata hasada ta dan adam da ta taso ko wani rashin fahimta da sauransu li'annahu min ajwadi abwabil khair saboda islahu zatil baini na daga cikin mafiya girman kofofin alkhairi wa qimmatul ma'ruf kuma shine kurewan alkhairi da Allah yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kaga shine na karshe shine kurewa kenan sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wali anna za islah zatul bayni yufsidu khutata ash-shaytani wa ghayati min iqa'il adawati wal baghdha bainal muslimina wa ifsadi zati bainihim saboda kuma in ka gyara rigima tsakanin wasu ƴan uwa to ka ruguza duk wani plan na shedan shaitan na da plan daga cikin plan din shi cewa inna ma shaitan an yunqa bainakum al-adawata fil khamri wal maisari wa yasuddukum an dhikrillahi wa anis salah ya daga cikin plan din shaitan ya kawo muku gaba da kiyaye tsakankaninku to kai kuma yanzu ka zama mai tarewa musulmi sharrin shaitan kenan saboda da zaran an fara gaba da kiyayya to komai na iya biyo baya hatta kisan kai da gaba da kiyayya take kawo saboda in ka kalli tarihin kisan kai na farko da aka yi ma a duniyar nan me ya kawo shi إذ قربا قربانا وتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك haka kiyayya ce da gabar wannan ya samu wannan bai samu ba haka yan wa'annabi su bari suka ce uqtulu yusufa aw utrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qawmin salihin suna ganin ya tare musu wani abu to kuma laifin kisa kamar yadda yake sananne a gurin mu ƴan uwa mummunan laifi ne na bata ƙasa da bata al'umma mummunan laifi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na kai na kawo a cikin hadisin muslim ina roƙon Allah ya yafe ma wanda yake san kai Allah ya ce babu yafiya da kisan kai da shirka Allah baya yafi su to kaga karka bar dan uwan kai kai ga wannan sai ka hana tun farko annahyu anil hasadi a daga cikin a halaye da sulukin ahlus sunna wal jamaa akwai hani tankiya game da hasada ganin kyashi li anna al hasada yurithu al adawata wal baghdha dan ita ma hasada tana gadar da kiyayya da kin juna wa da'afal iman kuma tana gadar da karancin imani da rauninsa wa hubbar duniya tana gadar da san duniya wa mafiha ala ghairi qasdin shar'i da abin da ke cikin ta kuma ba da kasadi na shari'a ba hasada mummunan ciwo ne wanda kamar da binti miya yake cewa babu wani dan adam sai da ya zama akwai wani akwai wani nasibi na hasada a cikin jikinsa babu shi ai ce amma mai hankali danne tashi yake kuma gani dan adam yana da wani nasibi na hasara domin yana da ɗabi'ar in ya ga wani abu da wani ya samu ya fatan ina ma da na samu wannan wannan is normal ga ɗan adam duk ɗan adam zai ga wani wanda yake sama da shi ya ce kai ya litar na ma uti ya ƙarun wannan ɗabi'a ce ɗan adam to amma kar ka bari ta taso maka haka fara tunanin to me ya sa ma Allah ya bashi ai ma da aka bashi ma bai cancanta ba to kamar kana wa Allah gyara a cikin kaddararsa kenan ka danne ta ka danne ta karka bari ta taso in kuma har za ta taso ta taso ta hanyar algibba shine tunanin ina ma da Allah ya bani irin abin da ya ba wani na alkhairi ni ma ne irin aikin alkhairin da yayi to wannan kana samun lada akan ta ma insha Allah malam yace al'amru bi birril walidayn daga cikin ka'ida ahlus sunna wal jamaa akwai umarni da bin iyaye jama'a saka musu da alkhairi rankwanawa a gabansu wani ihsani ilaihima da yi ma iyaye kyautayi da yi ma iyaye kyautayi da nuna musu wato abinda aina gara mu dakatar da shi malam sai a sa wani kawai ko tun da lokaci ya kure tun da an samu tangarɗa wuta kuma lokaci ya kai bari mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك